الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة جمال الأولى hijira 1447 wanda ya muwafaka da 25 ga watan goma 2025 darasi na 23 a wannan littafi al'ajin romiya ala tsariƙi su'ali wal jawabi ma'al iraq za mu tashi farkon shafi na saba'in da uku babu mansubatil asma'i wannan babi zai magana akan sunaye waɗanda ake yi wa nasaba suke zuwa a halin nasba su'alun tambaya kam hiya mansubatul asma'i to su mansubatul asma'i ɗinnan nawa ne jawabin amsa al mansubatu khamsata ashara naw'an wato nau'i sha biyar ne wa hiya al-maf'ulu bihi muna da al-maf'ulu bihi wal masdaru muna da masdar wa zarfu zaman muna da zarfu zaman wa zarfu makan muna da zarfu makan wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم ظن وأخواتها والنعت والعطف والتوكيد والبدل dukkanin wa'annan sukan zo mansubai ɗan abubuwa da aka ambata sha biyar da ya kawo su'alun tambaya hal sabaqal kalamu ala ba'dhin minha shin ko bayani ya gabata game da sashi daga cikin su jawaban amsa taqaddamal kalamu ai zance ya gabata ala khabari kana kan labarin kana wa akhwatiha da yan uwanta fa innahu yakunu mansuban domin labarin na kana din da yan uwanta yakan zama mansubi wa alasmi inna wa akhwatiha haka bayani ya gabata akan sunan inna da yan uwanta كذلك يكون منصوبا شيما يكن زمو منصوبي وعلى التوابع في حالة النصب هكا شيما تابعي آه شيما يكن زو أهال النصبة وقد قال الشراح حقيقة ساش ما سشره قيت الآج الرومية تأسل يا فتاتشوى إنه لم يذكر ابن آج الروم بأنبتا إلا أربعة عشر min mansubatil asma'i shi sha hudu kawai ya ambata alhali sha biyar ne to wal khamisa ashara na sha biyar din huwa khabaru ma alhijaziya shi da labarin ma alhijaziya wanda ibn ajin rum a asalin littafin bai kawo shi ba to kuma akwai shi an kira ta da ma alhijaziya saboda larabawan hijaz makka da madina da kewaye suna amfani da ita kamar yadda suke amfani da laisa aikin da laisa take yi to takan yi shi bi ma'ana laisa takan zo da ma'anar laisa wa ta'malu amalaha kuma takan yi aiki irin aikinta na hau misali ma haza basharan ai laisa haza insiyan wannan ai ba dan adam bane to kama an ce haka kama an ce laisa haza basharan to shi ne ma haza basharan wannan ai ba dan adam ba ne sai zamo haza ɗin suna ne na ma alhijaziya fi mahallin rafi'in basharan sai zamo labarin ma alhijaziya fi mahallin nasbin wanda aikin laisa kenan wa qad qala ba'd shurrahil ajrumiya haqiqa wani daga cikin waɗanda suka yi sharhi akan matanin al'ajrumiya ya faɗa cewa innahu wajada ya samu alhamisa na sha biyar ɗin alhamisa ashara na sha biyar ɗin da ake ganin shi ibn ajirum ɗin bai kawo ba to yace shi ya yi bincike ya samu wata nuska na matanin al'ajin rumiya kuma sai ya ga a ciki an ambaci na sha biyar ɗin shi ne mafa'ulai zanna shi ne mafa'ulai guda biyu na zanna kama ka ce zanen to zaidan ka'iman to zaidan ka'iman mafa'ulai ne na zanna to shi a wannan nuska ya ce fi nuskatin a wata nuska ta al'ajin rumiya rubutun hannu bi khatil mu'allifi kuma da rubutun shi ibn ajin rum ɗin kenan kaga sai a ce ya ambaci na sha biyar ɗin ko a wata nuskan faya kunu zadahu ba da an nasiyahu sai zan daga baya ya ƙara shi bayan ya manta wasaratin nusahu sai kwafis ɗin suka kasance wantashar suka yaɗu inda nasu a gun mutane su waɗancan da yammanta bai sa ba hasaba sani'ihi al'awwal gwargwadon yadda ya rubuta a farko na ambata sha hudu wannan kuma da ya isa jiraki daga baya sai ya zama bata yadu ga 'yan makaranta ba babul maf'uli bihi waɗancan da ya ambata sha biyar ɗin su ne zai yi sharhinsu wannan babi zai bayani akan al-maf'ulu bihi su'alun tambaya ma huwa al-maf'ulu bihi menene al-maf'ulu bihi جواب أمس المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل سواء كان ذلك على جهة الثبوت نهو قرأت الكتاب أو على جهة النفي نهو لم يقرأ زيد الكتاب فإن نسبة القراءة لم تتعلق بالكتاب ما ليتسي المفعول به شيء المفعول به ta'arifinsa huwa lismul ladhi yaqaw alaihi fi'lul fa'il shine wanda aikin ma'aikaci yake aukuwa a kansa sawa'un daidai ne kana zalika ala jihati subuti wato tabbatarwa aka yi na hau qara'atul kitaba na karanta littafi kaga wannan tabbatarwa ne aw ala jihatin nafi ko ya zo ne ta fuskar korewa na hau lam ya ƙara zaidu nil kitaba zaidu bai karanta littafi ba kaga an kore to duk dai a nan alkitab da inda aka tabbatar da nan da inda aka kore dukkansa dai maf'ulun ne bihi domin fa inna nisbatal qira'a domin danganta karatu lam ta ta'allaq ba ta ratayi wa bil kitabi ga littafi a wannan misali na biyu da aka kore lam ya ƙara zaidun likitaba kaga an kore danganta rubutu karatu ga littafi an kore su'alun tambaya ila kam yan kasimil maf'ulu bihi shi al-maf'ulu bihi kashi nawa ne al-maf'ulu bihi qismani mala yace maf'uli kashi biyu ne zahirun wa mudmarun akwai na zahiri akwai mudmari wanda aka ɓoye fazahiru huwa ma ya dullu ala ma'anahu bi nafsihi to zahiri shine wanda yake nuni akan ma'anarsa da kansa ba da wasiɗa ba yani min duni ƙarinatin ba tare da wata ƙarina ba fa zaidun maslan in ka ce zaidun ga misali aga ismun zahirun suna ne na zahiri li'annahu dalun ala rajulin mu'ayyanin saboda ya nuni akan wani mutum ƙwaya ɗaya mu'ayyani ayyananne biduni ihtiyajin ila qarinatin ba tare da ya buƙatu da wata ƙarina wata wasiɗa ba wadda za ta ƙara tabbatar da cewa ɗin shi ɗin ne والمضمر شي كما ضمير ما يدل على معناه بواسطة قرينة بواسطة قرينة تكلم مضمري شيني ما يدل abin da yake nuni ala ma'anahu akan ma'anarsa amma bi wasitati qarinati takallumin eh ta hanyar wasida ta qarinan magana au khitabin ko abokin magana au gaibatin ko ba da labari akan wanda baya nan to wal mudmaru in an ce al mudmaru huwa dhamiru shi dai ne ad-dhamiri duk ma'ana ɗaya ce eh wa yanqasimul mudmaru ila qismaini damiri ya kasu kashi biyu muttasilin wa munfasilin akwai muttasili akwai munfasili fal muttasilu muttasili huwa ma la yubtada bihi shine wanda bai yiwa a fara magana da shi a matsayin mubtada yani la yakunu mubtada'an ba zai zama mubtada ba shine abin da nake nufi wala ya ƙa'u ba da illa kuma ba zai zo bayan illa ba saboda in ya zo bayan illa kenan an ya zama munfasili kuma ba zai ya zama munfasili ba da'iman shi yana sade da kalma wata kalma wal munfasilu ma yubtada bihi munfasili shine wanda ake fara magana da shi wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa kuma yana inganta ya zo bayan illa bil ikhtiyari kuma bisa ga zabi ba lalura ba mm wal qawl mashhuri da kuma zance wanda yake yayi shuhura saboda haka in kana iya cewa misali ma jaa illa ana ai ba wanda ya zo sai ni to kaga ana dinnan munfasili ne saboda aukuwarsa bayan illa eh ko kace anta qa'imun to kaga anta munfasili ne saboda ya zama mubtada ko amma kace qara'atu qara'ata qara'ati to tu dinnan da ta da ti da ka ambata a matsayin zamiri muttasili ne saboda ba a fara zance da su kuma ba zai yiwuwa ka zo da shi bayan illa ba saɓanin ana anta su'alun tambaya kam hiya dama'irul muttasila damirai muttasilai nawa ne allati taqa'u maf'ulan bihi waɗanda sukan iya zuwa a matsayin maf'ulun bihi jawaban amsa fal muttasilu na ashara damiran muttasili sha biyu ne damiri wahiya darabani ya buge ni wadarabana ya buge mu wadarabaka ya buge ka wadarabaki ya buge ki wadarabakuma ya buge ku wadarabakum ya buge ku ku da yawa wancan ya buge ku ku biyu wadarabakunna ya buge ku ku mata wadarabahu ya buge shi wadarabaha ya buge ta wadarabahuma ya buge su su biyu wadarabahum ya buge su su da yawa wadarabahunna ya buge su su da yawa mata to wannan kaga dukkan sa muttasili ne hmm? tun daga daraba ne ya ulmutakallim darabana shi ma damirul mutakallim eh haka shi ma darabaka ka na khitabi daraba ki ki na mukhataba daraba kuma kuma daraba kum daraba kunna kunna daraba huhu wa daraba haha wa daraba huma huma wa daraba hum hum wa daraba hunna hunna to kaga dukkan sa an sadar da shi da fi'ili to shi yasa aka kira shi da muttasili saboda ba a raba shi da فعله وأدى المؤلف اثني عشر ضميرا متصلا أما شي ابن آج الروم من أصل للتابن يا لي سفوس ني متين شابي ضميري متصلي وهي في الحقيقة أربعة عشر أما إن أكا كلا حقيقة شاهد ني yana akwai biyu da bai ambata ba yadda lamarin yake wa zalika li anna darabahuma saboda darabahuma ya dullu alal musanna al-muzakkar al-ga'ib kaga yana nuni akan musanna muzakkari ga'ibi wa alal musanna al-muannas al-ga'ibi kuma yana nuni akan musanna na mata shi ma ga'ibi a wajen zamiri duka ɗaya ne yadda zaka ce darabahuma kana nufin zaidu da amru to haka za ka faɗa tsakanin zainab da hindu za ka ce darabahuma ba bambanci kina yana hawa kan mata su biyu yana hawa kan maza su biyu to shi malam da ya ambata sai ya takaita akan ɗayan dilala kan cewa tunda ya shafi mata ya shafi maza bai sake maimaita shi ba eh amma saɓanin abin da yake zuwa ne a sauran littattafai na nahawu da tasrifi wa darabakuma yadullu kadhalika alal musanna al muzakkar al mukhatabi kuma yana nuni akan musanna muzakkari mukhatabi wa alal musanna al muannasi al mukhatab da kuma musanna na mata wanda ake magana da su yadda za ka yi magana da zaidu da amurka ce daraba kuma almu'allibu malami ya buge ku to haka za ka faɗe shi akan zainab da hindu za ka ce daraba kuma almu'allimu malami ya buge ku shi ma yana hawa kan mata sai dai shi na khidabi ne shi kuma daraba huma na gaiba ne walam ya zukuruhuma illa marratan wahida shi kuma ibn ajurum bai ambace su ba sai su ɗaya li'annahuma ala sigatin wahida saboda sun zo a siga ɗaya tunda ba bambanci da na matan da na mazan walam yurattibi dhama'ira kuma shi ibn ajurum bai kawo su a jere ba kama hiya fi kutubis sarfi kama yadda suke zuwa a littattafan tasrifi wa ha huwa tartibuha to ga وها tartibuha ga tartibin nasu almashhuru indahum wanda ya shahara a gun malaman tasrifi shine sukan fara da darabahu eh kaga na namiji kwaya ɗaya ga'ibi darabahu ma na maza guda biyu su ma ga'ibai darabahum na maza da yawa ga'ibai darabaha na mace guda ɗaya ga'iba, darabahu ma na mata guda biyu ga'ibai, darabahunna na mata da yawa ga'ibai, darabaka shi kuma na muhaɗabi namiji mutum ɗaya, daraba kuma shi kuma na muhaɗabi mutum biyu maza, darabakum na muhaɗabai maza da yawa. darabaki na muhaɗaba mace ƙwaya ɗaya, daraba kuma na muhaɗabai guda biyu mata, daraba kunna na muhaɗabai mata da yawa, daraba ni na mai magana ƙwaya ɗaya, daraba na na masu magana ko mai magana mai girmama kansa. To haka malaman tasirifi suke jeranta su. to shi ibn ajin rum in ka duba al'ajin rumiya an gane da ya zo wajen na almusanna na ga'ibai to da ɓangaren mazan da matan kawai da ya zo sai ya maimaita shi so ɗaya da rabahu ma sai zan ya shafi maza ya shafi mata da ya zo ɓangaren mata bai sake maimaita shi ba kamar yadda yake anan kaga anan shi malam ya maimaita haka da ya zo na muhaɗabai shi ma na musanna baraba kuma to ibn ajurun bai maimaita shi ba da ya zo ɓangaren mata to amma shi a nan kaga ya maimaita shi ya faɗe shi a ɓangaren na maza tunda darabahu darabahu ma darabahum kaga na maza ya ƙare ga ibai darabaha daga nan na mata ya fara darabahu ma darabahunna kaga na ga'ibai ya ƙare tsakanin maza da mata darabaka na maza ya fara muhaɗabai darabakuma darabakum an gane kaga na maza ya ƙare mukaɗabai darabaki na mata ya fara mukaɗabai kenan darabakuma darabakunna kaga ya ƙare nasu ga'ibai sai darabani na mai magana darabana dama su guda biyu ne mutakallimai kenan to sanin wa'annan zama'ir yana da mahimmanci wajen larabci da sauransu saboda haka ya zama wajibi a haddace su an gane tun da sama'iyai ne su ba formula abin nan ba ƙa'idodi ba ne su haka laraba suka furta su haka za ka haddace su to duk inda ka ga an ɓoye suna na zahiri an gane kuma ana so a kawo damiri muttasili to bai fita cikin sha hudu din nan bai fita an gane za a yi magana na munfasilai suma kaga sai ka hada da muttasilai da munfasilai sai ka haddace su'alun tambaya ma hiya dama'irul muttasila fi hadhihi al-amsila hawaye dai malam zai kare ma bayani to malam waɗanne damirai ne muttasilai cikin misalan nan da ka kawo mana jawabin amsa inna liya'a fi darabani ayya'un cikin darabani hiya damirul muttasil ita ce damirin muttasili maf'ulun bihi kuma ta zo matsayin maf'ulun bihi li'anna darba waqa'a ai saqata 'ala al-mutakallim saboda bugu ya fada ne kan mai magana wana ita kuma na fi darabana ga darabana shi ma damiri ne walkaf ita kuma kafin wahadaha fi misali daraba ki ki ki din nan to shi ne damiri wa daraba kuma ka din nan ita ce asali damiri an gane? daraba kuma walha'u wahadaha da kuma ha'un ita kaɗai fi misali daraba hu hu ilakh wa ma'adal kafa walha'a ma ya taba'uhu ma fahiyar hurufun dalatun alattasın ya tuwali jam'i wata alif to duk abin da ya biyo bayansu to bai cikin fa damiri an gane bai cikin damiri misali daraba kuma to ba kuma ɗin shine damiri ba duka iyaka ɗin shi abdamiri maɗin nan alamatu tasniyati ake kiranta alamatu a tasniyati alama ce ta tasniya an gane haka daraba kum ku ɗin nan shine matsayin zamiri mimun ɗin nan alamatu jami'a ake kiranta an gane daraba ha ko to haka ita ma haɗin hawan da ita ce alamar tasniya alamar ta'anisi to haka ne to haka in ka ce hunna daraba hunna ko kunna an gane to kunna ɗin nan ku ɗin nan shine alama ta zamiri nunun alamatu ta'anisi ce mata kenan haka shi ma hunna hu ɗin shi ne zamiri na shi ne alaman al'inaf to shi ne abin da yake magana ba ya dukansu su ne damirai ba to in ka zo li'irabi za ka ware baraba hunna hu sai ka ce zamiri muttasili hunna sai ka ce nunu niswa alamatu al'inasi to haka suke rarrabewa su'alin tambaya kam hiya dama'irul munfasila to me da mirai munfasilai jawabu amsa ad-dama'irul munfasila isna ashara sha biyu ne wa hiya iyaya ni kadai wa iyana mu kadai wa iyaka kai wa iyaki ke wa iyakuma ku wa biyu kenan wa iyakum ku maza da yawa wa iyakunna mata wa iyahu ga'ibi kenan namiji wa iyaha ga'iba mace wa iyahuma ga'ibai guda biyu wa iyahum ga'ibai maza da yawa wa iyahunna ga'ibai mata to fa iya fi hadhihi al-amsila iya da kaji ana ta maimaitawa waɗannan misalai hiya dhamiru al-munfasil ita kaɗai ce dhamiri al-mansubu kuma da'iman takan zo halin nasaba goma ya tuba'uha sauran haruffan da suka biyo bayan minal hurufi daga haruffa ba huwa dalun alal ma'ani e, suna nuni ne kan ma'anonin da muka ambata e, ko dai tasniya ko jam'i ko kuma al'inaf an gani misali iyaya to iya ita ce ramiri ya yan mai magana ake kiranta ya ulmutakallim haka iyana iya ita kaɗai ce zamiri na shi kuma alama ce ta mai magana mai girman kansa ko kuma mai musharaka da wasu haka wa iyaka iya shine zamiri ka zamiri ne na muhaɗab namiji haka wa iyaki iya shine zamiri ki alama ne na zamiri na muhaɗaba mace haka iya kuma to iya ita ce zamiri kuma alama ce ta tasniya haka wa iya kum iya shi kaɗai ne zamiri kum alama ne na jam'i to shi ne abin da yake magana nan an gani? to sai ce wal munfasilu fil haƙiƙa amma fa shi ma zamiri munfasili a haƙiƙa arba'ata ashara shi ma sha hudu ne eh amma shi ma ibnu ajrum ya kawo sha biyu kamar da dai aka faɗa ga muttasili arba'ata ashara damiran kal muttasili kaman muttasili walam yurattibha to shi ibnu ajrum bai kawo su ala tartibi ba kama inda sarfiyi ne kamar yadda ya zo gun malaman tasrifi wa ha huwa tartibuha indahum to ga yadda tartibin su yake sai ka haddace iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana in ka duba sha hudu ne to waɗannan su ake kira damirai munfasilai an gane damirai munfasilai waɗanda suke zuwa a halin nasaba dukkansu to sukan zuwa halin nasaba ba sa zuwa halin raf'a an gane ko jarra eh waɗanda ke zuwa halin nasaba abin nan halin raf'a eh to su irin su ana anta anti an gane? to su sukan zo halin rafa to kaga can sha hudu nan ga sha hudu nawa kenan ashirin da takwas to sai ka haddace su sai ka kara da ana anta ko anti antuma antum antunna su kuma nawa eh ana anta anti antuma antum ko antuma na mata sai antunna nawa kenan to kaga sai ka hada ga ashirin da nawa ga shida nawa kenan eh to duk da mirai na duniya iya kansu ne na ka rike ka huta eh ka gaba da matsala eh tunda can ga ga ibai nan ga mutasilai shi kenan kenan ka huta baka da wani baka da wata matsala ko? Allah ya taimaka. sai al'akhdari insha Allah za mu tsaya na wani sati sai a tashi irabu amsilati hazal babi to da ba iran dinnan ne ya ɗauka ya mali irabin su gaba ɗaya saboda sauwaƙewa da ƙara fito da abin fili insha Allah inda ka ba su kulawa to don su ne asas na nahau saboda a larabci akwai inda damiri ake bukata to in baka tsaya ka yi itikanin damiran nan ba sai ka ɗora su ba inda ya kamata ba sai a samu matsala